أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقوى جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى wa barakatuhu barkamu da sake saduwa cikin wani shiri mai albarka kullum addinin musulunci yana tafiya da kowane irin zamani Allah tabaraka wa ta'ala shi ne zamani kada mutane su dinga zagin zamani kada mutane su dinga zagin zamani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ni ne zamani ni nake juya dare da rana kuma ni nake aikata yadda nake so Allah shine fa'alun lima yuridu Allah shine mai aikata abin duk da ya so saboda haka ‘yan uwa musulmi duniya ta shiga cikin wani matsayi’ na firgici da tsoro cikin ‘yan mintuna, cikin ‘yan sakan-sakan, Allah tabaraka wa ta'ala cikin irin rindinarsa ya saukar wa da duniya wani irin rashin lafiya wanda shi kaɗai ya san daga inda abin yake. Ko daga Allah don ya girmama ladan al'umma ko daga bayan Allah waɗanda suka kauce don su dawo kyakkyawar hanya. Allah bai taɓa ajiye wani abu ba sai gurin da ya dace. saboda ka ba a koya wa Allah wani abu ya fa'alu ma ya sha'u yana aikata abin da ya so. ‘yan uwa jama'ar musulmi ciwo yakan zo daga Allah kuma ciwon ya zama mai lada in daga Allah yake domin marar lafiya bai taba kwanciya rashin lafiya ba ya mutu a rashin lafiyar sai Allah tabaraka wa ta'ala ya masa gafara ya kai shi gidan aljanna bawa bai taɓa rashin lafiya ba ya yi haƙuri cikin rashin lafiyar har Allah ya sa ya warke sai ya fita daga zunubansa kamar rannan mahaifiyarsa ta haife shi saboda aka duk abin da ya zo idan bawa ya ce Allah to Allah zai ce masa labbaika in bawa ya ce Allah Allah zai ce masa labbai ka bawana saboda haka ‘yan uwa musulmi wannan an yi ciwuka da iri-iri annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan mutane suka yi wa Allah fito na fito da zunubai Allah ya ce ba na so ba na so kada ku yi kada ku yi jin daɗi da nishaɗi, ƙuruciya da abin hannu, ganin ka isa, ka ce Allah ne kuma zan yi, to Allah zai maka yadda yake so. Allah zai maka yadda yake so, kuma ka daga hannu ka roƙe shi ce ba zan amsa maka ba. In mun zauna ‘yan uwa musulmi magaya wa kanmu gaskiya. ciwo rana guda ya firgita duniya ba wai wata unguwa ko wani ƙauye ko wani gari ba ya firgita kowa in a mulki ne tun daga kan kansila har kai shugaban ƙasa tun daga kan mai unguwa har kan sarki tun daga kan masinja har kan minista tun daga kan shugaban majalisa har tun daga kan masinjan majalisa ko kilina mai shara har kan shugaban majalisa ko dattawa ko wakilai matar aure ba gidajiya da take cikin gida ta firgita in ta je asibiti ko tana hanya ko ta a daidai da sau ko motar haya kai atishiya waccan sai ta sauri in ba sa ba sai ta haka shekara nawa Allah yake cewa wa aqimus salata wa atuz zaka shekara dubu da wani abu mun ƙi yin sallar sai yadda muka ga dama zakar an ƙi a yi ta wa aqsidu inna Allah yuhibbul muqsidina ku yi adalci Allah yana son masu adalci innal mubazzirina kanu ikhwanu shayatin mubazzarai mubazzarai al-mubazzari Allah ce dan uwan shedan ne shedan kuma ya kafirce wa ni'imar ubangijinsa ya ayyuhal ladzina amanu kau wasjudu wa abudu rabbakum wa fa'alul khaira muna yi yanzu wani ka tambaye shi karfe nawa ne muktarin azhar bai sani ba kuma ya ƙi yadda ya sanin amma abin mamaki yanzu ya san sunan virus har yaro ƙarami duk yadda mutane suke yi duk abin da muke yi Allah ne yake ina kallon mu yana kallon mu in ya haɗa ka da wani abin zaka ce washi wani bawan Allah ya zo a hikaya sai da ya shekarar guda bai ce Allah Allah Allah ya ƙe faɗa ko a rantsuwa ko a magana waye ga mai zamar ta mala'iku suka ce ya ubangiji wannan bawan naka jin daɗi da nishaɗi ma'aikiranka Allah ya ce ni na so ya kira ya kira na in na so sai ya kira ni sai Allah ya ce a da a ajiye a taɓa wata jijiyar wuyansa guda ɗaya a cikin jijiyoyin wuyar ba na ƙafa ko hannu a'a jijiya ɗaya a taɓa ta a tsere ta kata aiki aka tsayar da ita ya tashi ya ji shi a sankare sai ce ya Allah sai Allah ya ce labbai ka bawana amsa wakka bawana menene Allah ya ce ku sake shi to ‘yan uwa ce gwalgwalo ya yawa. Al'ummar annabi Ludu alaihi salamu, luwaɗi suka yi, Allah ya ɗaga garin gaba ɗaya ya kifar da garin. Ka je gurin inda ake gasa gurasa, inda ake toya waina, ka ga ‘yan ƙasan ya gasu yadda ake ɗauko ta a kife. Haka Allah yi wa garin. da aka ɗaga garin aka yi sama da garin gaba ɗaya saboda luwaɗi da suke yi an ce mala'ikun sama sun fara jin kukan kannukan garin Allah ya hallaka su yanzu ba luwaɗin ba aure ma ake yi kaga an nuna a talabijin a radiyo a mujalla a whatsapp wai namiji ya aure namiji sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ummata za su ƙara da maɗigo mace da mace uwarta shi ma muna gani a kafofin yaɗa labarai na duniya ana haɗuwa yadda namiji zai auri mace haka mace ma za ta auri mace a yi biki a yi bishasha a yi wa Allah fito na fito wannan kenan mu gaya wa kanmu gaskiya yanzu ko waɗanda suke irin wasan kwaikwayo mutum ya dinga rantsuwa da girman Allah a kan ƙarya a wai wasa ba a wasa da sunan Allah karka yi wasa da sunan Allah kamar yadda wasu masu mulki suke wasa da sunan Allah shi kansa ya isa jaraba da bala'i mutum ya ɗau alƙur'ani yana musulmi ya rike a hannunsa ya san ƙarya yake yi ko shaidar zir zai bada ko wata shaida ta ƙarya ko zai ci dukiyar wani da zalunci shi mai shari'a ina amfani da zahiri ya bar wa Allah baɗini mutum ya riƙe alƙur'ani ya rantse da girman Allah ya cuci marayu ko maraya ko ya cuci wani abokin hulɗarsa ko mutum ya rantsuwa da girman Allah ya karya alƙawari shi mai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa alamar munafiki uku in ya zance ya ƙarya ni alkawari ya saba idan aka ba shi amana ya ci amanar to mu gaya kanmu gaskiya ‘yan uwa musulmi gulma da yi da mutane da kalmomin da za su raba kan ‘yan uwa ya zama shine abinci a yau mu gaya wa kanmu gaskiya mu ji tsoron Allah ‘yan uwa. Annabi sallallahu Alaihi wasallama cikin hadisansa masu albarka, ya ce lokaci yana zuwa, Alƙur'anin zai zama sai dai rubutu, amma ana amfani da ƙur'anin a'a. Addinin Musuluncin kuma sai suna. sun an karanta ƙur'ani amma alƙur'anin yana nesa da al'umma masajidihum amiratun ga masallaci a cike ga fanka ga iya kwandishan ga ado a masallacin amma a rushe ki gabarin shiryar da bayin Allah masallaci ya zama nan ne gurin hira nan ne gurin jifa'i fuka wa zalika zamanu malaman wannan zamani wanda suke kiran kansu malamai sharri fuka su ne mafi sharrin almajirci a wannan zamanin minhum kharajatul fitna duk wata fitina daga wajen malaman suke bullowa wa ilaihim ta'udu kuma gare su za ta koma to ya za a yi malami likita ne mai wanke ciwo mai ba da magani a sha in ya zama da bai da lafiya wa zai baka maganin a wani hadisi ne imamu dailami hadisin ibn umar allah ya kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sa ya ci alal nasu zamanin da sannu a hankali zamani zai zo wa mutane yusalluna fil masjidi suna sallah cikin masallaci minhum alfu rajulun sama da mutum dubu ko fiye la yakunu fihim mu'minun amma duk cikin su ba mu'mini duk cikin su ba mu'mini musulunci ne kawai a baki imamun tsabarani Allah ya kara masa yadda da abu nu'aym fil hilya a wani hadisin yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuwazzin lil muwazzin ko muazzin mai kiran sallah zai kirawo sallah Allahu akbar wa yuqimu salah a tsaye da sallah mutane su tashi gaba ɗaya wa mahum bi muminina amma duk cikinsu ba mai imani gai suna sallar amma ba mai imani ‘yan uwa musulmi wannan lokacin ne in ya zo almajiran wannan zamanin saboda sun bar alƙur'anin da koyarwa annabi sun zaɓi duniya to sun koma lagwanin fitila shi lagwanin fitila yana ba mutane haske shi kuma yana ƙona kansa to sunan malaman wannan zamani kenan su ɗau ayar ƙura'anin da Allah ya saukar da ita akan wani mutumin kirki su ɗora ma wani fajiri su ɗau wadda Allah ya saukar akan wani fajiri su ɗora ma wani mutumin kirki don ba sa ƙaunarsa to ‘yan uwa mu gaya mu kanmu gaskiya mu kama istighfari da salati ga annabi muhammadu mu kama karatun alƙur'ani ba na riya ba kowa ya san daidai mu zauna cikin ɗaki ba kowa ko shagonka ba kowa ko rumfar kasuwanka ba kowa ciniki ya ɗan tsaya ka ɗau istighfari ka ɗau salatin annabi ka ɗau alƙur'ani kana yi ba irin karatun da za a yi cikin dare wani ya ɗauki lasifika ya hana mutane bacci akwai yaro ƙarami akwai mara lafiya akwai mace mai jego akwai mace mai haihuwa akwai tsoho akwai kaza ka hana mutane bacci ba irin wannan karatun ba ka yi tsakaninka da Allah to wannan ciwo kafin ya zo an yi lasa Allah ya sauƙi Allah ya kiyaye likitoci duk sun ba da shawarwari an yi mura tsuntsaye ma wata rana ma tumatiri ya game da nasa rigimar ita ma to abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana in za mu yi in abu na ƙaddara ne sai ya zo da sauƙi abin da zai faɗo kanka kamar misalin girman buhun shinkafa ya faɗo maka daidai girman ƙwayar sukari ai ka yi sa'a in gari ya waye bismillahi lazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un alim karanta ta uku har zuwa faɗuwar rana ba abin da zai same ka in kwa ya zo Allah zai kawo maka sauƙinsa. Yamma ta yi bismillahi lazi la ya burru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'un alim wannan kenan ɗaya. idan ka ga mutumin da Allah ya haɗa shi da wani abu na ciwo da rashin lafiya idan kana buƙatar kariya daga Allah kar wannan ciwon ya taɓa ka sai ka ce alhamdulillahi allazi afani min mabtalaka bihi wa faddalani ala kasirin mimman khalaqa tafadilan annabi ya ce wannan ciwon da ya samu wannan mutumin kai ba zai same ka ba ka nemi kariya daga Allah alhamdulillahi allazi afani min mabtalaka bihi وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا annabi ya ce wannan bala'in da ya samu wannan na wannan ciwo kai ba zai same ka ba wannan kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa surorin alkur'ani guda uku garanti daga Allah ya gaya ma wani sahabin sai ya ce kul ice ya rasulullahi me zan ce na tsamanin mu'azu dan jabal radiyallahu ta'ala anhu ice kul yace me zan ce ya rasulullahi ice kul huwallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq har karshe kul a'udhu bi rabbin nas har karshe safiya in kai sallar asuba kul huwallahu ahad uku kul a'udhu bi rabbil falaq uku kul a'udhu bi rabbin nas uku haka nan magriba annabi yace sun ishe ka ba abin da zai same ka in ka zo kwanciya ka karanta wallahu ahad uku da falaki uku da nasi uku ka tofa haka ka shafe daga kanka fuskarka iya inda hannunka zai iya zuwa za ka kwana garau kowane abu ya taso Allah zai maka kariya amma fa in ka yadda ka amince a sai da aisha Allah ƙara mata yadda ta ce lokacin da rashin lafiyar annabi ya yi tsanani sallallahu alaihi wasallam sai kasance ina tofa masa ina karantawa ina tofawa ina shafe jikin manzon Allah nan ma likita yakan baka wani magani ya ce ka shafa a jikinka ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza to ga wannan yan uwa jama'ar musulmi mu yi abin da Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahi allazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim wannan ciwo inda muke gadara cewa za mu ɗau marar lafiya mu kai ya su mata kansu suke yi inda muke cewa za mu je mu so magani mai tsada su mata kansu suke yi to fa in abu ya kai gindin tura ta kai gindin mango sai wa sai Allah wai za su alaka ibadi anni fa inni qaribu Allah ya ce idan bayina suka tambaye ka ni Allah ya ce ka ce ina kusa da su Allah ya fi kusa da mu fiye da jijiyar wuya wadda in ta tsinke za a mutu Allah ya fi kusa da kai fiye da wannan in ka daga hannu ka ce ya Allah Allah wannan musiba da ta saukar wa duniya Allah ka yaye musu Allah ka ce Allah yaye musu tunda kai bata zo kanka ba sannan kuma Allah ka yaye mana ni da iyalaina da sauran bayinka ya ubangiji wannan kai addu'a shamila kuma ita addu'a in an yi ta ana so a yi kamun kafa a bi ta gidan manzon Allah ai wa annabi salati wani ya zo masallacin annabi yayi addu'a ya shafa ya yi ta roƙo annabi ce kai in ka yi addu'a ka yi wa annabinka salati sannan sai ka roƙa Allah sai baka wani kuma sai ya shigo masallaci sai ya yi sallah ya daga hannu ya yi addu'a ya haɗa da salatin annabi annabi na kallonsa sai ce roƙi Allah ya baka domin ka haɗa da salatin manzon Allah duk abin da ake ana fakewa ana kama kafa da wanda ya isa a kama kafa da shi ko wajen wani ka je yanzu ina da masinja ina da pa ina da sakatare ina da advisors ina da wane ne ina da wane ne sai ka kama kafa da su kafin ka gan shi to Allah yana son ka kama kafa da sunansa mai albarka sannan ka biyo ta gidan manzon Allah in ka biyo ta gidan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa maka yan uwa musulmi mai ta istighfari hadis ta gafe ruwa rabbakum thumma tubu ilayhi يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين me wata istighfari in gona ce kake so ta kyau ya banya kyau istighfari ruwa ne muke so na sama ya sauka istighfari dam dam din ruwa kada ya kafe istighfari haihuwa muke so ya'ya masu albarka istighfari dukiya muke so mai albarka istighfari to lokaci ya yi uwa musulmi malamai suna ta tafiya suna barin masu karatu inda duk wani malami ya rasu ya tafi da karatunsa halifar bai kai kamarsa ba masu arziki suna ta tafiya suna barin masu kuɗi ga mai kuɗi amma ba arziki ga wancan mai arziki amma ba kuɗin da yawa masu mulki suna ta tafiya suna barin masu sarauta mai mulki ya tafi da mulkinsa saraki sai sarautar amma babu mulkin saboda haka masu tsoron Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da mabiyansu suna ta tafiya ana ta barin masu karatu to yan uwa musulmi mai ta istighfari hada da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ai ba bala'i ga musulmi mu duba ka'aba yadda muke kallo a talabijin ana cin dinduniyar yan uwa ɗan yatsa da taɓa dinduniya ba mace ba namiji ba ka sha'awa ba ta sha'awa ana labbaika Allahumma labbaika astaghfirullah yau filin cikin ka'aba ba kowa in ka bude talabijin zaga mutum goma ne ko ashirin kai ka san akwai wani akwai wani sirri na ubangiji da yake cewa ku yi haji kafin a hana ko ku yi haji kafin a raba tsakaninku da ɗakin wataƙila wannan somu somu ne wata rana ma ba za a je ba kafin wannan mutumin habasha ya fito ya zo ya rusa ka'abar gaba ɗayanta ba ya ɗebi duwatsun ya watsa cikin kogin jidda in hajjin ce ma an daina to wannan akwai alama amma duk Allah malamai malamai su yi ƙoƙari su bincika mana akwai masana Allah suna nan a zaure su bincika ba magana ɗan boko bane wannan ba magana ɗan boko bane Allah ya kiyaye mu kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah ya ƙara wa masallacin Annabi daraja da ɗaukaka Allah ya ƙara wa ɗakin Allah mai alfarma nan maka daraja da ɗaukaka Allah ka gaggauta yayi mana wannan Allah mun tuba Allah ka kiyaye mana ka kiyaye mana iyakokin ƙasar mu ka kiyaye mana al'ummar mu ka kiyaye mana ka kiyaye mana sharrin miyagun makotan mu ka sa mu gama lafiya astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته